عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوات رمضان هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci sannan muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar haɗuwa a wannan masallaci wanda yake cikin wannan jami'a jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University inda muke haɗuwa a irin waɗannan yammaci na wannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan muna karatun alkur'ani kasancewansa wata na alkur'ani muna dirasin alkur'ani gwargwadon abin da allah ya ba da dama ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi mai tsayi yanki na hadisi yana bayyana mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده idan mutane suka haɗu a ɗaki daga ɗakunan Allah ba za a samu mutane sun haɗu ba face a suna karanta littafin Allah suna dirafinsa tsakaninsu face nitsuwa ta sauko gare su rahamar Allah ta lullube su mala'iku sun kewaye su Allah subhanahu wata'ala kuma yakan ambace su cikin mutane nasa na musamman Allah ya samu dace lura da wannan muna karatu a cikin waɗannan kwanaki a cikin alƙur'ani mai girma kuma muna karatu ne a suratul mu'minun a karatun da ya gabata mun tsaya ayata 69 ayata 70 aya ta saba'in muka tsaya mun tsaya aya ta saba'in a karatun da ya gabata da haka insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta saba'in da ɗaya a cikin suratul mu'minun muna fata Allah ya sa mu dace an tura waɗannan tambayoyin kafin shiga cikin karatu wannan bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya yi addu'an alkhairi muna fata Allah ya amsa ya ce shin idan mutum a sujudu tilawa ta same shi a cikin sallah yaya zai wannan ai gashi a masallatai ko ana tarawih za ka ga an zo sujudu tilawa da ikon Allah in mutum samu ko mutum ya dauko Qur'ani yana karantawa ko a sallah ya iso ayan da sujudu tilawa take ciki sai ya yi sujjada ya yi sujjada sannan ya taso ya ci gaba da karatu sannan tukuna ya yi rukuri wanda za ka ga malamai a fiqhu littattafanmu na fiqhu duk sun bayyana yadda ake sujjada idan mutum ya zo ya yi sujjada to in ya tashi tsaye sai ya karanta ko aya ɗaya ko aya biyu kuma sannan kafin ya dawo zuwa ga ruku'i sannan a cigaba don haka duk lokacin da ta samu mutum yana cikin sallah sai ya yi ta sannan ya tashi kai tsaye ya ƙara karatu ba tare da sake karanta fatiha ba kawai ayan bayan wannan ta sujjadan ko ɗaya ko biyu yayi shikenan sai ya yi ruku'i in kuma zai yi da yawa na zikirin da ake a sujjada wani ya tambaya da nan an maimaita shi kuma wannan bai tambaya ba ai shi ma'ana ya san zikirin kila yawa ya ina ga ya san zikirin shi sujjada ce kawai damuwarsa yawa amma ya yi bakunta da yawa kullum ana yi a sallan tarawih da sauransu yawa to ya kamata a yi in an yi zikirin da shi da ka ce abin nan a ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin shikenan wasu malaman kace yana iya ƙara godiya ga Allah ko addu'a ma in yana bukata amma in ba haka wannan shine sujud abin nan zikiri da ya fado a cikin sujudu tilawa wallahu alam ya sake tambaya yace wannan aya inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a yace yana son a masu ƙarin bayani akan wannan aya wannan ayan Allah subhanahu wataala yana faɗin wato maganar tashin alkiyama ne tashin alkiyama tabbas babu shakka sai an yi ta kamar yadda ya faɗi wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha tashin alkiyama tabbas ne tana tafe babu kokonto tabbas za a yi ta cewa dai akadu fiha shine ma'ana na ina dab in zaka fassara tarjaman yadda lafazin ya zo ina dab da rufe ta ma'ana ba a san ta ba ma'ana tashin alkiyama a rufe take haƙiƙanin yaushe za ta faru babu wanda ya sani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ranar juma'a za a yi tashin alkiyama amma wace juma'a babu wanda ya sani eh ba wace a tun da yin wannan wana zaune a ina ga insha Allah ba ce wa saboda haka za ta faru ranar juma'a amma ba a san wace juma'a ba yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha فيما أنت من ذكرها أو نقولي أو نقولي قل إنما أن قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو حقيقة رانر يوشتي وأن سي الله ne kawai sani haka sai dai alamominta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda hadisin da malaika Jibril ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'i wannan bayan ya yi sallama ya yi kuma yi addu'an alkhairai muna fata Allah ya amsa ce da farko yana buƙatan addu'a ne akan Allah ya bashi matar aure ta gari muna fatan haka Allah kuma ya sa shi ma ya zama miji na gari na biyu kuma ya ce bayani da bayani ne game da wanda ya yi tambaya akan zakka ya ce akwai facebook page na sarkin musulmi da kuma national moon sighting a moon sighting committee ya ce waɗannan suna updating every friday kamar yadda ya rubuta akan zaka diya sadaki da wato da haddin sata yawanci zaka ga ai duk an duba su da pages din da ake turowa da kuma na wayansu da suka yi ana samun sabani duwa ina akwai wanda zakka ta kama shi sai ya je bididdige ya dage sosai ya gani don yanzu daga an bada amsa yau sai ka ji kuma gobe wani an kawo yanzu mun kawo misalai uku nan yanzu misali wanda Dr. Yusuf ya turo rannan shi idan ka duba zakkar su ma suna updating ne wannan kwamitin commission kai na eh na Kano kaga amma su ce suka faɗi misali miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da dubu ɗari tara da tamanin da biyu in ba manta ba da ɗari bakwai da goma sha biyu da ɗigo biyar biyar to kaga wannan sai kaga wasu mafi kusa da su suna da suka ce miliyan biyu daidai shine nisabi na kusa da su kaɗan miliyan biyu da dubu ɗari hudu shine nisabi wasu suka ce miliyan goma wasu suka ce miliyan goma sha takwas to yawanci wannan karaskiyan shine yayi yawa gaskiya ina ga akwai lokacin an je daurin aure aka yi musu a guri wai waɗannan suka ce kaza sai da wani a cikin su ya cika wani adadin kuɗi da wasu suka faɗa a can gaba mu dai muna can bayan muna ji suna ta yi da suka daidaita sai wani ya cika wani kuɗi sai limamin masallacin ya ce to an cika yanzu an bada rubu'in dinari da haka shine aqallu sada to wannan abun yayi yawa da wurin ta yi yawa dole sai in an samu fatawa ta malamai manya sun haɗu da ittifaƙin cewa matakin da ya kamata a ɗauka akan wannan shine kaza da kaza ko da naira tana faruwa da safe da rana da yamma ya kamata a yi wani kiyasi tabbatacce waɗanda za a iya ajiye mutane to amma wannan sai taron malamai yau an tara manyan malamai sun abu nan in ma shi mai alfarma sarkin musulmi ne zai sanar da sauransu amma a yanzu duk inda ka bada ansa zaka ji da mai shi ma mai tambayar cewa yi abun yana ruda shi yana so ya fitar to mu ma da muka zo bada ansa sai abun ya ruda mu amma tunda aka rama kallawa yana nan ba mu sani ba ko tambayar ta biyu ce yana buƙatar ƙarin bayani game da addu'a wanda za mu yi wa ƙannen iyaye ƙannin iyayenmu waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba shin akwai addu'arsu addu'arsu na musamman ko kuma za su shiga ko kuma za su shiga wanda muke yi wa iyayenmu ai idan muke na sai ambace su bakwano kawo ne addu'a na yi Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا إن كان سن كون ne sai ka jira sai ka jira don ka ji a jikinka ka faɗa shi ka so wani yace da Allah mala ka ambaci sunana sunana Abu Bakar Allah subhanahu wa ta'ala ba ai sunan kawai san ya san za a yi ka amma dai shi a jikinsa ya fi sau sai da to ya Allah ga Abu Bakar yawa ya gaishe ni sosai ya ji daɗi wallahi shi kawai abin da ya ke so kenan dan Nijar ne dan Nijar ne yawa mun fito daga harami kawai ko muna cikin tafiya sun zai ce ga ga abin nan ko suna gani a menene da sauransu haka kawai yace yana so a kalli alƙibla roƙon alfarma yake muka juya muka kalli kaba yace a ambaci sunansa Abubakar aka ambaci in ba in ban manta ba Abubakar aka ambaci sunan muka daga hannu muka ce ya Allah habba ya ji daɗi kyautata zato kawai ne ba kyautata zato wataƙila ma addu'a sa ta riga ta fi samu wata je ba wata ya yi shi ne amma da ke shi haka yake gani ya kyautata zato Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace daga ƙarshe ya ce menene ingancin maganan da ake jinginawa khalifa ali bin abi talib wai an ce ya yi punishment da wuta wannan magana a ni ban karanta ta ko na taɓa jin malamai sun faɗa cewa ya yi punishment da wuta a wannan zahirin yadda ya fito da maganan ba amma misali waɗanda aka ƙona su daga cikin waɗanda suka suka zo da aƙida kawari jawa a kai tsaye kawai don su attacking alƙur'ani tun zamanin su abdullahi ibn abbas su ali ibn abi talib suna raye a wannan na na san an yi wannan amma Ali ibn Abi Talib yayi punishment da wuta to da sigar yadda ta zo akwai waɗanda zaka ga suna tuhuman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai dace da su ba yawa su rinka jefa maganganu a jingina wannan ga wancan a jingina wancan ga wancan yawa wallahu ta'ala alam wannan ban da abun nan amma in ya bayyana bayanin sosai mu kuma yi bayani sosai akwai abin da ba bukatan sai an yi bayani sosai in lokacin sai wallahu ta'ala alam kwakwalwar mutane yana tafiya daidai da inda ya dace a abun nan yawa wasu bayanan ba sai an yi su ba wallahu ta'ala a'lam saboda haka muna da muna za mu shiga da karatu cikin suratul mu'minuna aya ta 70 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا
wata'ala yana bayani yadda mushrikai suka mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayan da aka fassara jiya hatta idza akhadna mutrafihim bil adab idza hum yaj'alun zaka ga Allah ya ce har lokacin da za mu rike masu faɗa a ji manya manyan mu kama su da azaba idza hum yaj'alun sai ka gansu ajiya da muke fassarawa ko da nake fassarawa sai na ce yaji arun suna karkacewa wa idahum yaji arun za ka gan suna kururuwa don tun jiya hankali na bai kwanta gaskiya ban ji cewa na fassara daidai ba kuma na kasa wannan sai na sake ruwa idahum yaji arun yasurqun suna kururuwa yawa sabani yadda na faɗa jiya Allah ya samu dace wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa law ittaba'al haqqu ahwa'ahum da a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai biye wa son zuciyarsu ko zai rinka saukar da alƙur'ani yadda son zuciyarsu yake da fasada fi samawati wal ardi wa man fihi wallahi da sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da ƙasa duk da sun zama su lalace ba abin da za a cimma riba in dai da Allah zai biye wa son zuciyar mutane to da kawai shi kenan wasu za su ce mu muna son a yi ruwa a gombe wasu ce a wanda ruwa a gombe bana saboda an ɓata musu rai wasu za su ce wani ya yi arziki wasu kuma za su ce a an gidan wani ba zai yi arziki ba kowa son zuciya su zai fara to Allah ya ce wa la muttaba al haqqu ahwa da a ce wato Allah subhanahu wa ta'ala al haqqu ana ana cewa Allah ko kuma al qur'an allazi anzalahu Allah da Allah zai biye wa son zuciyar mutane ko kuma alƙur'ani zai zo da son zuciyar mutane a biye musu ai da kasar da ke samawa wal ardh wa man fihinna da abin da ke cikin sama da ƙasa gaba da sun lalace da abin da ke tsakanin su kowa abin da yake so zai fara yanzu ka zo wa mitin ma za ka zo mitin a ce maka mitin din malamai amma wani tayi sai a kai awa guda ba a warware wani ɗan abu karami ba ko duk malamai ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ba mitin na malamai kuma akan addinin musulunci ake da sauran to ina da kuma mitin na gama gari kowa da kowa wani zai ce wani ya faɗi magana ma gurba ra'ayi to da alqur'ani zai rika saukowa yadda wannan ra'ayi ne wannan yake da wancan mai ra'ayi wannan da wancan mai ra'ayi wannan ai da sama da kasa sun lalace abubuwa da sun zama shirme gaba daya Allah ce bal atainahum bi dhikri ita ina sai muke zuwa musu da wato wa'azin da ya dace da su shine na alqur'ani amma fa hum an dhikrihim mu'ridun amma kullum sukan bijire ga alqur'anin da ake musu wa'azi da shi da za mu bi alqur'ani da mun kira duniya da lafiya amma kaucewa koyarwar alqur'ani ko kaucewa koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rike wasu abubuwa daban da bidiyoyi da shirka da sauransu wanda shi ya lalata al'amura gaba ɗaya da son zuciya da sha'awar duniya zalla dole kowa yana da kwaɗayin duniya amma aka ce a rinka yi da kaffa kaffa abin da ya halatta a ɗauka abin da ya halatta a samu amma abin da yake haram a nisance shi da mun yi haka da mun samu sauƙin rayuwa Allah ce amsin tsarin hamdan ko da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tambayar su lada ne su kawo kuɗi su tara in ka zo yi musu wa'azi a madadin wa'azinka fa karatu rabbika khair ai ladan da yake gurin ubangijinka ya fi alkhairi da duniya da abin da yake cikin ta to da ka mai wa'azi yana neman lada ne a gurin Allah balle ma annabawan Allah duk abin da suke yi sun isar da sako ne kawai suna tsammanin lada a gurin Allah haka da duk wanda yake karantar da mutane ko yake wa'azi yana wa'azi ne yana jiran lada a wurin Allah shi ta yake haƙuri ya jure duk abin da zai faru iya gwargwadon jurewarsa idan wani tayi ya ji tsangwama wani tayi a ce kaza wani tayi a yi wancan amma kullum yana tunanin cewa a'a wannan aikin Allah ne a wurin Allah ke bukatar lada daga fakara da rabbi ka kai wa huwa khairur raziki Allah kuma shine mai alkhairin masu azurtawa in kana neman arziki tsantsa na jin daɗi da morewa wanda babu matsala ko ɗaya a ciki to shine arzikin Allah Allah ya azurta mu da arzikinsa duniya da lahira Allah ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lallai kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam latad'uhum wallahi kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki mai kake wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati 'ani siratin lanakibun amma lallai waɗanda su kuma su imani da lahira ba su kuma da naki nuna ai ya'dilu suna karkacewa suna kaucewa ga sirati ne kakkin kullum su kuma kaucewa su annabi sallallahu alaihi wasallam daidaita mutane yake mutane kuma waɗanda ba su imani ba su kuma kullum kaucewa suke suna tare mutane daga zuwa bin tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransu tafarkin gaskiya kullum suna kaucewa suna in yace wannan sai su yi wancan in yace a yi dama su yi hagu kullum aikin kenan Allah ya ba da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam kira yake zuwa ga tafarki ne gani Allah ya ba da shaida duk wanda ba su yi imani ba a kullum kira suke zuwa ga kaucewa tafarkin Allah ta gaskiya da kuma tashin tare mutane daga bin tafarkin Allah ta gaskiya Allah kiyaye na'am
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
Allah subhanahu wata'ala ce walau rahimnahu yawanci idan al'umma kafirai suka fada cikin damuwa zaka ga kowa ya koma ga Allah ana neman agajin Allah ana neman taimakon Allah Allah ce walau rahimnahu da za mu ji tausayin su wa kashafna ma bihim min dhurri mu yayi abu da yake damun su na matsala la lajju fi tughyanihim ya'mahu Allah ce wallahi kuma da za su koma su kutsa cikin wannan batan nasu ya amahu da su ta imuwa za su ta imuwa cikin wannan batan nasu inda mutane za su ga cewa ga damuwa ta zo ga matsala ta zo a haɗu a ce mu roƙi Allah ya kawar da wannan abu mu daina ayyukan da muke na sabo mu daina ayyukan da muke ba su ba daidai ba inda Allah subhanahu wataala kuma zai yaye wannan abu a kwan a tashi kwana kaɗan sai ka zama kuma an koma abu da aka saba dan adam kullum haka ne in a koma ga Allah ya yaye a sake koma in wani abubuwan su ne ko a ƙasar nan ko a wajen ƙasar nan ƙasashen duniya gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala yana hakuri da bayan sa ne da tuntuni an kife ƙasa amma abubuwa a taɓa Allah ta can a taɓa Allah ta can in an taɓa Allah in ya fi shi aka ga alamar matsala sai a koma kuma ga Allah in ya yaye kuma bayan kwana kaɗan kuma sai a sake koma matsala to shine dabi'ar dan adam kenan haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah ya ce wala qad akhadnahum bil azab haqiqa mun rike su da azaba kala kala kamar ta kalo da yau amma haka bai sa sun koma suka sha jinin jikin su game da ubangijin su ba ana su koma su ka yanzu kan mun dawo mun riƙe Allah har abada ba za mu canja ba ina Allah ce mun kama su da azaba amma ina wa man takaru li rabbi ba su koma suna roƙon Allah su dawo ba wa ma yatabarra'un kuma ba sa addu'a suna kaskantar da kai ga Allah kullum haka ake yanzu ko muna rayuwarmu wani irin matsaloli ne kala kala kala ba a wuce ba an yi lokacin da in ana sallah sai ana gadin masallaci an yi lokacin da in ana kaza sai kaza aka zo aka yi tsadan farashin kaya mutane kowa magana yake yi to da ke tsadan farashin kaya ba rawar ta ya dan yi baya kaɗan ko ina magana ake wuraren tafsirai Allah ya kawo mana sauƙin wannan abu Allah ya kawo kaza Allah ya kawo kaza aikin kenan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dage nama shi ne mai kawowa in an yi abin da bai kamata shi ne ko mai ɗagewa a lokacin da mutane suka roƙi ya ɗage in ya ga damar ɗagewa sai ya ɗage amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗage to ɗabi'u mu na yanzu a canja masu masu masu hali su danne waɗanda ba hali a zubar da jini can a zubar da jini can yanzu an fasa ne gashi na ce idan Allah ya yi fushi ya wayo mu kuma sai ko mu ce a'a ya Allah a tausaya wannan aikin dan adam kenan ɗabi'ar dan adam a ko'ina Allah subhanahu wataala da kansa yake faɗi mun kama su da azaba amma ba masta ka ba su koma ga Allah suka ji cewa yanzu kan sun shiga taitayin su ba wa ma yatabarra'un ba su koma suna addu'a suna kaskantar da kai ga Allah hatta idza fatana alayhi hatta idza fatahna alaihim baban ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد har a kai matsayin da muke buɗe musu ƙofa ma'abucin azaba mai tsanani a buɗe ƙofar azaba mai tsanani na zamanin mu ne yanzu ne irin azabar mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ba za a halakar da mu lokaci da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba amma zai Allah ya ce zai rika dandana wa sashin mu da sashi wani sashi kuma za a rika jarraba mu da wasu ƴan abubuwa wani sashi kaga wani abu ya zo irin wannan tsadan farashi ne irin abubuwa na rashin kwanciyar hankali irin abubuwa na kaza fatahna alaihim baban za azabin shadidin idahum fihi mublisun sai ka ga kuma sun wayi gari cikin wannan din wuri su suna cica kuɗa ana cikin wato saba wa Allah ne ana cica kuɗa da ayyukan da basu dace ba ana ta yi alhali ya kamata a ce an koma ga Allah ne an gyara amma ina ayi suna amin rahmatillah sannan kuma suna cakuɗa da zunubi suna tsaye da tsammani daga rahmar Allah in in azabar Allah ta zo Allah ya kawo mutane da yawa an tsaye tsammani daga azabar Allah daga rahmar Allah sannan ana ta sha kuɗa da miyagun ayyuka mugun suna suna ɗaya bai tsammani ayi suna an rahmatin da suna ɗaya bai tsammani daga rahamar Allah har su ɗauka cewa su kam shi ke alhali al'amari ba haka bane da an tsaya akan da yake da Allah ya koda al'amura ya tsaye da mutane akan abin da ya dace da Allah ya rufe mu da rahamarsa domin me Allah shi ya halice mu bai halice mu don wahala ba ya halice mu don a ji daɗi in an ji daɗi a manta masa a kaɗaita shi da bauta na'am
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى ينا فإن أيوكا توحيد الربوبية كنا أيوكا لبامي ينسو في الله وهو الذي أنشأ لكم السمع الله شيني وندا يكري kirkiro sa muku ji ba a taɓa yin wani abu da ya yi kama da ɗan adam da jin ɗan adam ba Allah shi ya fara kirkiro wani babu wani abu da ya yi kama wannan balle a ce Allah ya kwaikwaya a'a wa huwa allazi ansha'a lakum sama Allah shi ne wanda ya ili sanya muku ji wal abasara da gani Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiro wannan ya tsara ɗan adam yadda yake so wal afidata ya sanya kirkiro sanya muku zukata sai da za ku rika tunani kuna shawarwari kuna tunani da hankalinku mutum shi kadai za ka ga yana zaune wani sa'i yana tuna to bari yayi kaza a bari yayi kaza sai kuma ya tashi sai yayi wannan abu muhimmin abu a rayuwarsa daga zuciyarsa zai fara tunani sakamakon ji da gani da yake yi na al'amura yadda suke gudana sai kirkiro kaza sai ya fara don haka Allah ya sanya muku as-sam'a wal absar wal afida waɗannan gabbai guda uku sune mutum kullum shi yasa Allah ta inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula saboda su ne mutum ne as-sam'a wal basara ji da gani da zaran mutum ya fara ji to sai kuma ya fara gani to sai kuma tunani a zuciya kowanne da gwargwaron iya girmansa amma iya ƙololuwar girman mutum da su ne waɗannan abubuwa uku suke cika wajen ayyukansu jin mutum ya cika ganin mutum ya cika in dai ba mai uzuri ko rashin lafiya ba a yadda ɗan adam suke da ɗabi'arsa sai afida hankali in ka ga mutum girmansa ya kai kaza amma yana yin wani abu wanda bai kamata ba da ta kai wani ko anya yana da lafiya hankalinsa ko cikakke ne amma wanda yake cikakken dan adam shine as-sam'a wal basar wal afida al absar wal afida zaka same su kullun cikakku kuma su ne mutum zaka Allah subhanahu wataala shine sanya muku wadannan ya kirkiro sa su gare ku don ku zama mutane qalilan ma tashkurun lokuta kadan ne kwarai kuke godewa Allah akan wadannan ni'imomi ko kuma qalilan ma yan kadan ne kwarai a cikin ku tashkuruna kuke godiya ga Allah subhanahu wataala الله يبارك فيكم قولي مثلا نعم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله دي شيني هو وهو الذي الله شيني وندا ذرأكم في الأرض يواصوك أمام كسا شيني يواصوك أمام كسا yadda ka san tsirrai ke fitowa haka muka fito gaba ɗayan kowa ya fito daga tsatsarsu aka zuba mu a ban kasa muna kira yi Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi wannan babu wanda ya ce wannan sai shi wa ilaihi tuhsharun kuma zuwa gare shi za a taro yanzu ai ta rayuwa wancan yayi wata ran wani ya rasu wancan yayi wancan ya rasu wancan yayi wancan ya rasu bayan duk an ga ruwa sannan kuma ga Allah za a taro kowa da kowa ya dawo na'am wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي ألا دشين والنندع يحيي yake rayarwa wai mi kuma shi ke kashewa shi ke ɗaukar rai wanda yake son ya kashe wani da ya yi haƙuri a wannan ranar wannan zai rasu kuma sai zama ba alhakinsa babu wata rai da za ta wuce ajalinta amma kowanne da sababin tafiya ta nawa'atil asbab wal mawt wahid sabuba daban-daban amma mutuwar nan guda ɗaya ne kuma walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajalu Allah bai jinkirta wa rai ajalin ta yayi kuma Allah bai daukan mala'ikan mutuwa bai daukan rai kafin ajalin ta baya yi Daka wani ya kashe wani dama ranan Allah ya kaddara wani zai rasu ajalin sa ranan ne amma me yasa wani kaje shi to shi ne za a yi shari'a a gaban Allah da wancan ya yi haƙuri da zai ga wannan ɗin ya rasu a wannan rana amma ina sai ya gaggawa sai ya wa Allah gaggawa ya taɓa ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a taɓa don haka Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit shi ke rayarwa kuma shi ke kashewa shi ke ɗaukar rai wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar gare shi ne Allah kadai ikhtilafu al-layli wan nahar sabanin dare da ini a ga ini da haske tun safe cikin haske muke ba sai an kunna wuta ba muke ganin koyina sannan muna tafiya da rana duk motoci da mashin da sauransu ba sa kunna fitila da rana haske rana ya ishe su amma an jima kaɗan dare na shiga sai an kunna fitila haka wani hukila kullai ne wannan ha saɓanin ini da dare dare da ini gaba ɗaya na Allah ne وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مرسلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah shine ya sanya ini ya sanya dare ya sanya dare ya sanya ini yace fa mahaula ayatan layl muka rufe muka shafe in lokaci na na dare sai zama to da dare duhu ne ba a gani وجعلنا آية النهار مبصرة ita kuma dare ini aya ce da ka sanya ta mubsiratun kowa yana ganin gabansa litabata hu fadlan min rabbikum don da rana a fita a je a nemi harka yanzu inda da dare cikin duhu mutum zai je gona zai je hula ba zai iya ba ba zai gane ba amma sai Allah ya da safe gaba daya a je a yi noma a yi hula a yi kasuwa a yi wane ne mai sana'a ya yi sana'a komai mubsiratan litabata hu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab Allah ya yi dare da ini ne don ku san adadin shekaru da lissafi yanzu in ini ne zalla yanzu za mu san yau juma'a mu bambanta ta da jiya alhamis ai don an yi dare jiya ne muka kwana cikin dare muka tashi yau da safe muka gane yau juma'a amma da cikin dare ne kawai sarmadan qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi diya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تذكرون فيه أفلا تبصرون ai Allah subhanahu wataala shi yasa ya bambance wannan ya bambance wannan amma in duk zalla ini za a yi dai to ba za mu iya bambance juma'a da asabar ko juma'a da alhamis ba amma da aka samu wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar rahmar Allah ne haka Allah subhanahu wataala wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba ku gane Allah shine Allah ba za ku hankalta ba na'am
بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الله سبحانه وتعالى بل قالوا مثل ما قال الأول ina mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ta faɗin irin waɗanda mushrikan farko kafiran farko suka gaya wa annabawan su haka kuma mushrikan har ƙarshen zamani har duniya ta ƙare mushrikai zaka ji suna faɗa bal ma shirka ana modernizing ɗinta ana sabunta ta tana zama wata sabuwar sabuwa a koma shirka ana ga kamar wani abu ake yi sabon yayi to kowane zamani da irin yadda yanayin sa bal qalu misla ma qala al awwal menene mutanen farko kafirai suka gaya wa annabawan su qalu cewa suka yi a idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban muka zamanto kasa wa ibaban muka zamanto diddigaggan kashi a inna da maba'idu yanzu wai za a tashi a inna da mun zama haka Allah ya ce laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl suka ce ina wannan wannan magana ta cewa wai za a tada mu an yi mana alƙawarin haka haka kuma aka yi wa iyayenmu alƙawari annabawan su da suka zo sun gaya musu mu ma annabawan sun zo suna gaya mana iyayenmu an gaya musu min kabul tun kafin yanzu kai ya hazin baiwa tun iyayenmu tun da can aka ba su labari annabawan su suka gaya musu za a mutu za a tashi za a mutu za ta tukiya ake faɗa wannan labari to mu wani ga shan ana gaya ma in haza illa asatirul awwalin kai wannan ba wani abu ne kawai illa tatsuniyoyin mutanen farko haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tatsuniyoyin mutanen farko yanzu idan an gaya wa mutum haka kawai kurtu wanda ba ko ko ina bai je ba to sai ba ta rai sai ya fasa wani ina annabi sallallahu alaihi wa sallam afdalul khalq mafificin halitta gaba ɗaya an gaya masa irin wannan magana don kai an gaya wa mutum wata magana akan da'awa sai ya haƙuri kawai ba abin da mutum ba zai iya ji ba ba abin da mutum ba zai iya gani ba ana iya taɓa mutuncin mutum da gangan in wani kuskure ya yi ɗan kaɗan in ya shi da ai shi ne dawa ne to shi kenan kuskuren su a girmama shi wasu za su yi kuskure wanda ya ninka wannan sau dubu ba za a kalli nasu amma na naka tunda kana da alaƙa da addini to shi kenan za a yi ta yi فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجعلون الله سبحانه وتعالى قل لمن الأرض قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون Allah ya ce kul ka ce da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuna musu za a yi tashin alkiyama alhali Allah shine wanda yace za a yi tashin alkiyama tabbas za a yi in kuna musu kul ka ce da su liman al-ardu wa man fiha to kasa da abun da yake cikin ta nawaye waye halice ta waye halice abun cikin kasa waye yake da wannan waye yake nawaye in kuntum ta'lamuna in kun sani kuna da sani ƙasa ta waye sama ta waye abun cikin ƙasa da sama gaba ɗaya na waye sai yaquluna lillah Allah sai da sanin zaka ji sun ce Allah ne saboda tauhidin rububiyya ne komai kafirci mutum zaka ji ana cewa Allah ne ba mu ruwa in yayi shuka a gona ya san Allah ne mai bada ruwa ba wanda yake bada ruwa sai Allah Allah ya samu samu kaza to Allah ya yi mana kaza zaka ji ko wanda ba musulmi bane zaka ji ya ce ma Allah ya sauke in gurin neman sauki ne zaka ji ce Allah ya tsawaje ma'ana dukkan mutane suna tarayya wajen tauhidin rububiyya inda matsala take wajen tauhidin uluhiyya shine kadai ta Allah da bauta ba tare da shirka ba to nan ne kowa sai ya rika zabo nasa to nan ne aka samu matsala duka kuma kashin bayan da awa ta annabawa gaba daya shine tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shi ayyukan Allah ne waɗanda suke nuni ga cewa Allah shine Allah don ne don aka daita shi da bauta sai shine yace kul ka ce da su liman al-ardu man fiha qasa da abun da ke cikin ta nawaye in kuntum ta'lamuna sai yaquluna lillah sannan za su na Allah ne kul ka ce da su to afala tazakkaru yanzu ba za ku wa'azantu ba ku gane tun da sama da ƙasa nasa ne to don ya ce za a yi tashin alkiyama shine wana waɗanda suka mutu ba ke kirkiro su bai kirkiri halittar su da babu su ba aka samar da su to yanzu sun mutu akwai gawansu akwai ƙasusuwa wannan bai fi sauki ba wajen tayarwa inda wahala ne a gurin jama'a da suke ganin wahala ne abun da babu shi a samar da shi ai ya fi wahala akan abun da ga saura sauran sanan a taro da shi balle Allah subhanahu wataala wannan duk ba mai wahala bane gurin sa na'am
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون
Allah ya sake cewa kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim to waye ne ubangijin sammai bakwai sammai bakwai kasa ma bakwai ne wa min al ardi mislahunna Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mislahunna Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma misalin su su ma bakwai ne kenan to anan sau da yawa ba za ka ji ana cewa ƙasa bakwai ƙasa bakwai ba amma a can kawai da yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati sai ce wa min al-ardi mithluhunna kawai da wannan ya ishi mutane Allah kuma ko sau ɗaya faɗi magana an gama don haka Allah subhanahu wataala ce to ka tambaye su man rabbus samawati sab'i waye ne ubangijin sammai guda bakwai ina wanda ya kire su ya daidaita su wa rabbul arshil azim waye ubangijin al arshi al azim mai girma sai ya kuluna lillah da sannu za su ce wallahi sammai bakwai gaba ɗaya na Allah ne al arshi na Allah ne duk za su yarda da wannan to amma tashin alƙiyama ba ku imani da shi ba kadai ta Allah ba a yi imani da shi ba kul ka ce da su afala tattaqun to shin ba za ku yi taka tsantsan da dokan Allah ba ku bi Allah ku ji tsoron sa wanda shine sammai bakwai nasa ne halittar sa ne al'arshi girman al'arshi nasa ne halittar sa ne istawa ala arshi Allah ne ne sa al'arshin sa girman al'arshin Allah ya fi sama da ƙasa sannan a ina al'arshi yake yana can inda Allah ya ajiye shi Allah kuma ya daidaita bisa al'arshi To me yasa wanda shine ubangijin sammai da ƙasa, sammai guda bakwai, sannan ubangijin al'arshi, kuma kun yadda Allah ne, to me yasa ba za ku hankalta ku ji tsoron sa, ku yi taka tsantsan. Now, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
Allah subhanahu wata'ala ce kul kace da su man biyadihi malakutu samawati wal ard man biyadihi malakutu kulli shay ka tambaye su man biyadihi malakutu kulli shay waye ne wanda mulkin kowane abu a hannunsa yake Allah subhanahu wata'ala shine yake rike da komai ran wancan rayuwar wancan arzikin wancan rasawan wancan mulkin wancan kasancewa wani talaka rashin lafiyan wancan samun lafiyan wancan jarraba man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru kuma alhali shi yujiru kullun shine a gaba a sama ba a taba taba shi ba wala yujaru alaihi babu wanda ya isa yace yayi sama da Allah waye wannan وهو يجير كل شيء أجباء سما ولا يجار عليه بقى هي سوى أي سما دشي إن كنتم تعلمون وعي بوانا صفة إن دي كنا سي وعي بوانا صفة سيقولون لله تسمى في الله الله سبحانه وتعالى دائما يجير ولا يجار عليه akwai wani ne mulkin da zaka ga la yujaru alai ba wani mulkin da la yujaru alai masu mulki wani sa'i sai ga abubuwa sun tsaya suna neman agajin wanda ba shi da mulki amma Allah ba haka bane wa huwa yujiru kawai Allah subhanahu wataala da'iman shine a gaba abun da ya so shi ke faruwa ba a taba samun ƙasa da sakan tsaya abun da Allah yake so bai faru ba saboda gazawa mulkin sa bai yi ba amma gazawa mulkin masu mulki na duniya ko ina mutum yake mallaka na mulki to yana iya samun ƙalubale yana iya samun kalubale yayi yayi yayi bayan da iya masu mulki sun kai matsayin da wani zai iya fitowa ya faɗi maganganu a gaban su wanda ba ta yi su ba ko ba da sayya kaga akwai gazawa ke amma Allah subhanahu wataala ina wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tasharu fa anna tasharu to me yasa tusharuna kuke karkacewa yasa kuke karkacewa ku bar hanyar Allah tunda kun san haka Allah yake shine mai wannan sifan shine mai wannan aiki to me yasa ne me faru yaya aka yi kuke karkacewa kuke barin hanyar Allah na
bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun mattakhadha Allah min waladin وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة الشهادة فتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى يقول إنا أتيناهم بالحق منذ مسجد قسيا شين القرآن وإنهم لكاذبون حكم الإسلام شين الدين المسلم حكم التوحيد منذ مسجد التوحيد شين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مسجد قسيا wa innahum lakazibun amma lalle su kam lakazibuna wallahi masu karyatawa ne karyatawa kawai suke amma in dai gaskiya ce a fili gashi a tambaye su waye kaza waye ya aikata kaza duk sun tabbatar Allah ne to me ba za a bauta masa ba me ake jira yayi kafin a bauta masa ba abin da bai dace a ce aya ne da take tabbatar da Allah shi tantance a bauta masa ba wa innahum lakazibuna amma ina lalle su ga sunan suna karyatawa Allah ta mattakaza Allahu min waladin Allah bai riki wani ɗa ba waɗanda suke jingina ɗa ga Allah Allah bai riki ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ila kuma babu wani tare da Allah shi ma wai abun bauta ga Allah abun bauta shi ma wani abun bauta a da a ce akwai haka idan da a ce akwai haka la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abun bauta ya tafi da abun da ya halitta da a ce abun bauta ba Allah bane kadai ai da sun tunin an yi ta rikici ake mulki akan ake rikici akan tenuwar shekara hudu ma balle Allah subhanahu wataala mulkin sa mulkin sama da kasa amma dole kowa ya hakura ya barki tunda dama na sani a idan da a ce akwai wani a sama kullum ka da fihi ma alihatin illa Allah da ka ce da su da a ce cikin sama da ƙasa akwai alihatin abun bauta illa Allah in wanda Allah la fasada ta da sama da ƙasa sun baci to haka nan ma idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin su ya haura wa sashi da ɗaya ɗaya abun bauta zai fi karfin ɗaya dole sai an yi haka subhanallahi amma yasifun Allah ya tsarkaka game da abin da ke sibanta shi da shi alimin gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi abin da ya buya wa shahada da abin da yake bayyane fa ta'ala amma yushrikun Allah ya daukaka game da abin da suke hada su da shi da shirka Allah ya fi karfin wannan wallahu ta'ala a'lam muna tare da babanmu kuma malaminmu babban malaminmu a wannan gari namu na Gombe a wannan jiha balma a wannan ƙasa ta Najeriya wadda ni dai ina tunawa na san lokacin da marigayi malam Musa mai romo Allah ya ji kansa daga fantami ba idan suka cika ɗin mota da tit a gaba da tsakiya mu sai a samu abu lokacin malam yana tafsiri a can wajen kofar gani ne kuna jin ya tafi da mu a can wannan lokacin yana karanta suratul namli yana tafsirin suratul namli ne har yanzu in mun zo tafsirin suratul namli ko a ina ne in dai ni yanzu a kan to akwai wasu kalmomi da nake tunawa na ma kuma muna amfanuwa da wannan lokacin muna yan ƙanana ake tafiya da wato har yanzu ga su malam nan Allah subhanahu wataala ya musu tsawon kwana an yi soja an yi gwagwarmaya amma duk da haka kanal retire kaga aka ce mutum kanal ne kuma wani kasan ya taɓa gwagwarmaya da malam ya ce da lokacin idan ya sabo motar su ta sojoji komandan su daga can Port wani ga za a ce inda ana son motar ta je a kan lokaci zuwa Maiduguri to shi ake ba mota inda duk ta gagara ba da ba da kai ke tafiya nan muna tafiya ne za mu je wani mutum sai bugon mu ya ce zo na dauke shi a gida idan magariba ta yi baya ganin hanya ce Allahu akbar eh ba na gani
al'amari ya kai yadda ya kai Allah a shek Allah ya saka da alkhairi na'am wanda ya ziyarci mutum farkon nan ya yake zaune har abu na don haka za mu bar malam ya dan gaya mana kalmomi mu amfani da su da izinin Allah muna fata Allah ya saka da Ba rufe da- ko dai zan dawo nan ba rufe da addu'a ba a malam ba ji rushewa da addu'a ba ai sai za a dan masa nan za a dan mana nan
zan karkato
Eh, sai ya da zauna eh sai ya zauna da a ina son kowace juma'a in zo amma to eh a kan Tun da kai haka a kuma- wannan ai ba wani abu ah kowace juma'a in ka zo sai ai mana addu'a to yawa to juma'a mai zuwa addu'a za a mana eh to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya yan uwa musulmi to kun sani dai prof ya riga ya fassara alqur'ani an yi tafsiri an wato karanta ayoyi daga alkur'ani mai girma ai babu wani abin da mutum zai zo ya kara a kai sai dai kawai shi prof yana ganin girmamawa ne da darasawa kamar yadda ya faɗa suna ɗan yara mu mun ɗan buga bugar maya to ya kamata ni kuma in zo in gaida mutane in ga fuskokin juna mu yi murna mu shiga wannan wata ta ramadana watan alheri watan addu'a watan karɓan addu'a watan ibada watan juhudu a yi ta ƙoƙari a ninninka to shi yasa ya ce in zo in abin nan mu ma lokacin da muke yin tafsiri karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi ne to saboda haka ba na samu in zo nan in halarci tafsirinsa ina sha'awan abubuwan da yake faɗa to sai dai yau alhamdulillah mu kuma can da an yi juma'a sai a yi tafsiri da an yi sallan juma'a sai a yi tafsiri to da aka yi sallan juma'a kai tafsiri na ce to alhamdulillah na samu lokacin da zan zo in yi gaisuwa da kuma addu'a da fatan alheri a malam inuwa Allah ya saka masa da alheri wannan irin jama'a da na gani wallahi ban yi tsammanin ma za a shigo university nan haka ba to gashi nan dai saboda muryarsa da kuma abubuwan da yake faɗa na alheri to Allah ya ƙara masa albarka jama'a da suke taimakawa da shi da alaramansa duka Allah madaukakin sarki ya muku kyakkyawar sakayya wa'annan abubuwa da ake ana karantar da mutane wallahi da za a girgije a ji abin da ake faɗa a ɗaga hannaye cikin wannan wata mai albarka na ramadana a nuna wa ubangiji bukatu na zaman lafiya na walwala na sauransu da mun ga canji amma waɗansu abubuwan duka da an faɗa an faɗa sai kowa ya je ya zauna kuma wani da wuya ya tashi cikin dare ya yi ko da raka a biyu ne ya ce ya Allah ga ƙasa ta yadda ta zama an samu a gaba a arewa maso a gabar arewa maso gabar arewa maso yamma da sauran arewa ta tsakiya duka banda wuta ba abin da yake ci bal bal bal bal ana kashe mutane ana ta abubuwa da sauransu amma wasu ko a jikinsu ka duba yanzu gashi abin ya fara leƙowa mutanen jihar Bauchi nan wajen su jigari da sauransu ka je ka ga yadda ake ciki a kashar yan gudun hijira kawai in ka ji abin da suke faɗa da bakunan su game da yadda security yake wallahi sallahi za ka yi kuka da hawaye saboda haka ga lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo badar su su ɗari uku ne da wani abu ga mutum dubu sun tinkare su amma manzo Allah ya sa gwiwansa a ƙasa ya ce ya Allah idan ba a ci nasara a wannan yakin ba to gaba ɗaya an daina bauta maka kenan a bayan ƙasa yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya fana har gari ya waye bai yi bacci ba da safe ne ya faru da aka zo aka gwabza ai san da aka kashe mutum saba'in sannan aka kama saba'in sannan aka ɗauki kayan mutum saba'in ɗin aka ɗorawa su kamammu saba'in ɗin nan aka jera su aka shiga da su garin madina can kuma aka je makka ta rikice kun je kawai kun zama mata da sauran da sauransu aka ce ba ku ga abin da muka gani ba ne mun ga hada domin mala'iku ma sun sauko sun taimaka sun yi gudumawa a wannan yaƙi addu'a shi ne ka gani lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam aka jefa shi cikin wuta ba addu'a ne ta da shi ba annabawa da yawa da za ka samu tarihin sai ka gani yunus ibn matta addu'a wayewa mu kuma kaji mu zauna kawai mu sake wannan addu'a ba za mu yi ba jama'a mu tashi mu ma muna da abin da za mu yi addu'a da shi Allah ya ba mu alqur'ani muna da abin da za mu nuna ubangiji ya yarda ya ji tausayin mu ya karɓi addu'o'in mu duk muna da shi gashi nan alqur'ani ana karantawa amma gaba ɗayan mu sai kasala muka kwanta wai wani yana mana gori yana cewa addinin iqra' bismi rabbika allazi khalaqa din ne shine kuka mai da shi addinin la iqra la qira'ata addinin da farkon sa ma iqra ne karatu wannan ya tada hankalin mutanen Makka suka ce wannan karatun kuma allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam suka ce wallahi in an yi karatu da rubutu to za a gagari duniya gaba daya wannan shi aka danka mana fa shi yake a hannunmu fa shi muke karantawa amma duk da haka karatun ya gagara fahimtar abin da ake karantar da mu ya gagara waɗansu su zo su leƙa alƙur'ani su je su buɗa su yi waɗansu abubuwa na makamai da sauransu su zo suna cutar da musulmi alhali kuma a cikin alƙur'ani suka gano da barbaru da sauransu so musulmi muna kwance muna bacci ya jama'a musamman matasa don Allah ku tashi mana ku tashi mana ku ceto mu ku ceto mu ku ceto alkur'ani da addinin alkur'ani in kun yi haka kun kyauta to saboda haka yanzu akwai lokaci mai yawa wanda za a yi haka da alkur'ani nan shine aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu gudu babu da da baya saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya karbi tsayuwar mu da karance karancen mu Allah ya karbi addu'o'in mu mu karanta Fatiha baki daya Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya yanuwa Allah ya masa albarka Allah ya kara masa albarka ga kwamishina ma na zo na same shi a nan shi ma yana riƙe da alƙur'ani yana yi in muka samu irin su wallahi abun zai gyaru Allah ya kara musu albarka Allah ya kara musu albarka bisi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake shi yanda ya buɗa ana shigowa ana ta abubuwa na addini Allah madaukakin sarki ya taimake shi masu taimakon sa prop prop wanda suke shugabancin din din da sauransu duka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukata wannan jami'a Allah ya ƙara haɓaka ta Allah ya ƙara ɗaukaka ta Allah ya haɓaka ta Allah ya ƙara ɗaukaka ta mu karanta Fatiha baki ɗaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah saka da alheri. Assalamu alaikum.
شكرا.